بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala cikin hikimarsa ya ƙara haɗa mu a daidai yau 28 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1445 wanda ya daidai da biyar ga watan Mai 2024 a wannan majalisi namu da muke karatu cikin littafi na muqaddima ta malam mai risala mukaddima da malam yake bi ta domin bayani kan aqidan annabi da sahabbai da duk wanda suka bi su da kyautatawa dan ba manta ba wata sati mu muna ta magana dai akan babi na kafirci da kafirtawa insha Allah za mu ci gaba da bayani game da wannan maudu'i mai muhimmanci malam yace wa annahu la yaqulu ahadun bi dhanbin min ahli al-qibla wa anna shuhada'a ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قالت أنه لا يكفر أحد بذنبه فكتي أبن أهل سنة سكي إجماعي أكاس سكي إيماني لشيشيني با وندكي كافرتا سودا aikata dukkan zunubai sai dai in ya aikata wasu daga cikin zunubai su fitar da shi daga musulunci galiban kuma kaza'ira ba sa fitar da shi daga daga musulunci min ahal qibla mutakar yana kallon alqibla yana sallah wa anna shuhada kuma wato shahidai wanda suka mutu a fagen fama jihadi na musulunci ahya'un inda rabbihim su da rayu ne wajen ubangijinsu yurzaquna ana azurta su wa arwaha an sa'ada rayuka na yan aljanna wanda aka rabauta su da wato farin ciki baqiyatun wanzazu ne na'imatun kuma suna cikin ni'ima ila yawmi yub'athuna har zuwa ran da Allah ta'ala zai tashe su wa arwaha ahli shaqawa su kuma wato rayuka na yan wuta mu'azzabatun ay abin yi azaba ne ila yawmi din har zuwa ran wato sakamako wa annal mu'mina kuma mu'minai yuftanna fi quburihim za a fitine su a kabarin su za a jaraba su wa yi su'allu kuma za a tambaye su za mu tambaya ɗaya daga uku waye ubangijin su waye wato annabin da aka aiko masu da kuma wanda littafi suke kai ma hukunci yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah anan ne Allah ta'ala zai tabbatar da wanda suka yi imani da matabbaciyar magana matabbaciyar magana a rayuwar duniya da kuma rayuwar lahira a mun yi magana akan wannan babi na wato annahu la yakfuru ahadun bi dhanbin min ahli al-qibla wadanda suka abinda muka samu kanmu a wannan kasa yan shekarun baya wanda suka taso suna ta kafuta al'umma musulmi saboda wasu ra'ayoyika da suka fahimta su a karan kansu ba tare da sun koma zuwa ga ahli sunna wal jama'a ba daga cikin ra'ayikan shine wato hukunci na duk wanda suke yake rayuwa a garin da ba a shari'a musulunci suka yi hukunci suka kokarin wato kafuta duk wani wanda yake ya yarda da shari'a ko kuma yana rayuwa a karkashin daula wacce take ba ta hukunci da shari'a musulunci ba a yin shari'a abu na biyu da suke faɗa shine wato yin hukunci da wani kundi wanda ba ba qur'ani ba ba sunna ba kamar constitution ko abin da ya kama da wannan sai abu na uku a sha'ani na wato karatu abin da muke kira mu a kasar na karatun boko in an je mutum ya karatu irin wannan shin a ciki ana iya samun wani abin da ke kuskure ne wanda ya yi wannan ya fita musulunci ko kuwa a bai fita musulunci ba ko ma ya yi kabira ko ko bai kabira ba mun yi bayani gamsashe gami da wannan za kuma mu ci gaba da wato ci gaba da wato bayani kan wannan matsalar muka ce a magana cewa wato rayuwa a karkashin daula wata ba ta hukunci da addinin musulunci wannan wani abu ne da shi kanshi mazala shi ya fara kafa wannan hasashen mutukar ana samun wato yanci na addini kuma inda kake ana wato uzura maka kuma ba zai yi ka rayu a inda za ka tashi kaje ka yi musulci ɗari bisa ɗari ba babu laifi ka rayu inda yake karkashi ne na daula wacce take ba ta hukunci da hukuncin musulunci mazala mu gashi nan muna mun gani a tarihinsa wato a tarihinsa abinda muke gani da ka fara kanta tarihi ba sai kayi nisa ba za ka gani da yadda mazala ya aika daga cikin muhajirin ita su habasha habasha lokacin kirista ne najashi daga baya musulunta amma da a lokacin suna hukunci ne da ba hukuncin Allah tare da manzansa ba amma gashi mazala har yayi yabo a kansa yace inna biha malikan la yuzlamu annasu indahu a wannan gari akwai sarki da mai adalci wanda ba a zalunci a kasansa zala ya yadda musu su je su wato rayu a wannan gari banda wannan ga annabi yusuf annabi yusuf din da Allah ta'ala ya sanya ya rabu da mahaifinsa ya je can masar ya ta rayuwa ne karkashin jagorori wanda ba musulmai ba tun daga kan shi wannan azizu wannan wanda yake bauta a wajensa ai ba musulmi ne ba sannan kuma ga shi wanda wannan sarki da kuma ya kira shi har ya ba shi aiki annabi yusuf ga shi ya aiki karkashin daula wacce ba musulmawa ma wannan shi ma kan shi wanda zai sa ka fahimci wani abu to mun yi magana kan wannan muka ce wannan duk babu laifi mutukar ne wato akwai dalilai na shari'a da suka hukunta haka abinda yake shi abinda zai zama wato laifi ko kuma a ce dan me za ka yi haka shine ga daula ta musulunci ana yin musulunci gariya garau amma ka ce kai mai maka mabarka tashi gaje kai inda yake ba a musulunci wannan shine za a ce maka dambe ne amma kuma a yadda muka tsinci kanmu shekarun nan kusan karni ha biyu bayan nan a wani kusan karni biyu in ka gada ma maka ce daya da yan kai tun dai lokacin da daular usmaniya ta ta saraya daular usmaniya shekara ɗari da yan kai ne yanzu lokacin da aka saraya da ita yanzu babu ita da ko a lokacin ma ta yi wani shekaru aru aru ba ta kai labari kusan dai kawai a rasul marid ake kiran ake kiran wato daular wato kamar wani mutum mai rashin lafiya da ko a lokacin ba sai ya tare ko mausune komai ba ko a lokacin ka ce ba da a yi hijira a je daular inda take a wato daula Uthmaniya suna kula da suna kula da wato talakawa a wajen ba zai ka faɗa haka ba saboda a lokacin ba lokacin da suke da ƙarfi ba saboda ka babu wani laifi idan mutum ya tsinci kanshi a wani yanayi irin irin wannan namu ko abin da ya fi namu ya ce zai rayu a ƙarƙashin daula wanda ba sa hukunci da shaida a musulunci illa iyaka dai zai dinga mu'amala da wannan ne a matsayin larura a matsayin cewa inda Allah ta'ala ya bashi dama to zai shi hutar da shari'a musulunci wannan shine abin da yake duka wajibin kowane musulmi sannan kuma muka ce babu laifi a yanzu yadda muke mutum ya ce zai tashi je rayu a ƙasar turai wannan in akwai maslaha ta addini babu laifi wannan ba ana so in kuma akwai maslaha ta duniya kamar kasuwanci ko abin da ya kama da wannan to wannan akwai ɗan sharɗai shi akwai sharɗai daga cikin sharɗin da malamai ke bayarwa gami da wanda zai je ce zai rayu a ƙasa wanda ba na musulmai ba ko ce zai je kudu misali ko ce zai je a garin turawa ko abin da ya kama da wannan daga cikin shine al-khudra ala marsuddin idan yana da dama ya addinin sa in dai ba kai dama kai addinin ka to wani kaga ba zai za a ce ka tashi ka je wani ƙasa ka rayu inda shi addinin shine asalin abin da aka halicce ka Allah ta yana cewa baka rasul jinna wal insa illa liya'budu abin da za ka halice ka shine bautan Allah ba wai ka cika sha ba dan haka zaka iya hakuri da arzikin duniya ka cika sha saboda kai addinin ka wannan shine abin da malamai ke faɗa saboda haka duk inda zaka je mutaka za su baka ka dinga shelanta sha'ayar na musulunci kana sallah kana azumin ka kana zakkan ka misali kana wasu abubuwa na musuluncin ka wannan babu laifi in ka je za ka rayu a wajen ba za a ce idan me ka rayu a wajen ba sannan kuma suka ce daga ciki wato zama akwai ulu baqiya tsakanin musulman tsakanin musulman suna iya zuwa su taru su ma juna nasiha ulu baqiya da hauna ala misali fil ardi suna hana banna a ban kasa in ba haka ba za ka mutum zai je rayu ne ga hali ga wasu miyagu a kewaye da shi suna ce wa ɗansa ya zo ya je shagiya ko ya zo ya je zina ko ya zo ya dinga yin wato ya da wata ƙawarsa yana rayuwa da ita ba mai mushi jan kunni ba mai wato mushi wa'azi haka ba zai rayuwa haka ba dole a samu ulu baqiya yan haula adal fasad fil ardi wannan duk babu laifi sannan daga cikin abinda malamai suke faɗa kan sharadai na rayuwa a daula wanda ba sa su ba musulmai ne ba shine mutum ya zama na in ya samu dama gwargwadon iko zai iya da'awa zai iya tallata addininsa ba ya zama shi ba ya ta cewa ba shi kullum sai da same shi gum a an an yi maganar addini zai ce a an yi addini na addinin musulunci ne addinin zaman lafiya ne addinin aminci ne addinin soyayya ne addinin ko da irin wannan abubuwa na wato ko ba shi ba malami bane irin wannan wato maganganu masu daɗi da zai sanya wato ya ya wato farauto wanda ba musulmai ba su fahimci addinin musulunci a haka in za a kira kuma za a kira zuwa ga addinin musulunci a dauki wato tabarki tabarki na wanda babu rigima babu kaushi ba kamar yadda wasu daga cikin matasa a turai suka dinga kawo wato kayan baya ba duk da akwai al'awamil akwai abubuwa da yawa suka dinga taimakawa suna yin kayan bayan amma dai wannan kayan bayan ba daidai ne ba kai in gaje garin da baka da wani karfi abin da ya kamata ka yi shine babban makamin ka shine ka dinga yada ilimi kana yada mu'amalan kana kira musulunci ta hanyar mu'amalan ka ta hanyar ilimi ta hanyar wato abubuwa masu kyau na koyarwa musulunci amma ba ka tsaya kana cewa za ka rigima ba musulunci wato in ka lura in dai aka ba shi dama ya yada iliminsa to shi ba ruwan shi ya tabbatar zai samu mabiya in dai aka yadda aka yadda ya dinga yada addinin wato koyarwa addininsa musulmi aka ce ka je ka ta yada koyarwa addininka to shi ya riga tabbatar al'umman wajen nan saboda addinin musulunci addini ne na ɗabi'a kowa sai ya karba shi yasa za ku gani turawa kusan da yawa kusan tsirin da ina ne suna ta wato ba da hasashen cewa da wasu shekaru addinin musulunci zai zama ya mana da turai baki daya kaga so da suke karyar cewa addinin musulunci ta hanyar takobi ko na abu gashi nan addinin musulunci ta hanyar kira ne kawai sai ga shira ta ya babama amurka da united kingdom da sauransu kuma suna wasu na cewa 2040 wasu na cewa abin da ya ɗaya kama da 2040 zakarin mutum ko ka sanje haka shekara ne 20 da 20 ne bai maka 20 ba ana cewa musulunci zai zama bamban mutum ne baki daya ina take da kusan ni ne za su zama musulmai ko ina ma har wannan shi sanya aka sami wannan kungiyoyi da suke ta wato zanga-zanga fejida sunan su a jamani suna ta kokarin cewa a share musulunci daga turai saboda su sun ga abin ba na abin ba na kara bane zai shi addini addini na biya dan adam ba zai ki yadda da ɗabi'arsa ba kamar yadda ka sai dan adam na bukatar ce ya sha to in dai ana koyar da musulunci to dan adam zai yana bukatar ya yi musulunci to in dai ko aka bar addinin musulunci yana yana wato cewa ga ga abinda Allah ya ce ga abinda manzon shi to ba yanda za a yi ko ba zai sami mabiya ba saboda kan za a yi da'awa din a tsaya a yi da'awa da'awa sosai ba da'awa wacce take akwai kaushin ɗabi'a ba ko a dinga kin koma wajen malamai wanda shi sai ke dinga sanya wasu daga cikin matasa suka rika yin wasu abubuwa da ba daidai ba su Charlie Hebdo da sauransu suka rika yin ɗaukar wasu matakaiya na cewa za a je a kashe wane ko a sa ban ko a yi wannan duk wannan ba hanya ne na a yanzu da muke bukata ba mu yanzu hanya da muke bukata farko tukuna shine mu yada ilimi mu yada addinin musulunci a ilmance a ilmance sannan kuma mu kokari mu al'umma musulmai su mu yadda da kitabu da sunnan nan da manganu na magabata duk wannan wato bidiyoyi da ake yi da shirka da waye a al'umma mu dai kokarin raba da yawa galibin al'umma daga wannan bala'i to daga nan kuma sai kaga an sami kuma umma wato umma na daula ta musulunci wanda in Allah ta'ala ya ta kuma musan kun tabbatar za a sami daula saki samun daula ta musulunci din sannan kuma muka yi magana cewa wato babu laifi shi ma kuma tunda haka idan aka sami muka rayu karkashin wani wani kundi wanda ba wato kundi na musulunci ba mutukar dai akwai larura a gami da haka muka ce kundin ya kasu za a iya mishi wata tafsiri in ya zama kundin baki daya kawai tarjama yake na qur'ani da sunna kamar misali constitution na saudiya misali haka wannan zai ana maka fassarar qur'ani da sunna ne wannan ma dami za ka ce ba musulunci wannan musulunci ne tsantsansa illa iyaka da bai da bambanci da littafin fiqh ka duba ka ce maka babi na haila babin kaza babin kaza wanda yayi kaza kaza ne bai da bambanci da wannan saboda ka ce wai ana aifani da wani kundi wanda ba ai dole sai da aje kitabu da sunna ai ba za ka fice kitabu da sunna ba sai da tafsirin malamai ba ka dole ka je ka koma wajen fasaran malamai a wannan idan kundi ne zama na kundi na musulunci ba gida wannan dole kowa da kowa ya sallama masa idan kuma kundi ne wanda yake ya dan garwaya abubuwa amma galibin sa yana da alaka da wato kyakkyawar ɗabi'a ne kan wannan ne aka yi wannan kundin gaskiya amana shi ma wannan zamu goya musu baya kan abin da muka yi ittifaki da su abin da muka yi sabani da su kuma wannan zamu zamu tawakkufi akai muna da dama mu nema a canza shi in ba mu da dama kuma mu yi daidai da abin da yake shine abin da ya kamata a daidai wannan lokaci ne idan kun lura mazalan farkon komawa shi Madina farkon komawa shi Madina ai yayi wani abu mai kama da kudi din ba wai cewa yayi a zo sai dole sai Qur'ani da sunna ba lokacin mazalan da ya je Madina ya zama shine jagoran mutanen Madina baki daya amma ba cewa yayi sai dai a tunda ya sa akwai da ba musulmai ba ba cewa sai dai a kitabu da sunna a wurin ba cewa yayi wani kundi yadda da musulmai da yahudawa da ma mushrikai za a zo a hadu karkashin wannan yace su yahudawa za mu tarayya da ku wajen kare madina haka akai wannan din kuje ku da kutubul tarikh malamai suna ta magana kan wannan abu ne wanda yake ba ba ta mu tashi da in ka shiga ba za ka gani ba yace dukan mu zo mu halla ku akan wannan littafi sai dai idan aka yi sabani kuma za a koma wajen Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma dai wasu abubuwa da ya shafi shafe mu na kare madina za mu yi wato za mu wato taron dangi wajen kare madina kuma za da har lokacin da ya kori wato ya guda daga madina ba shi ya karya alƙawarin nan ba sai da suka dinga kakkaryawa banu ƙwarai na banu nazir banu kainu ta su suka dinga karya alƙawari amma kaga da ba su karya ba da an cika wani biyar da alƙawari din su cika zama wato yan ƙasa saboda haka in ta juye kai ma ya zama na wato kaje wani ƙasan da bake su kuma jagoran wajen ba musulmi ne ba to kaga dole kai ma za ka haƙuri wasu abubuwa kai ma wannan shine wato abinda abinda malamai ke faɗa sannan kuma banda ma kisan annabi wato tarihin manzo Allah asirarsa ga tarihin annabi Yusuf shi a aiki ma kace yayi wa waɗannan kafirai din so kaga ba me mutum zai faɗa game da wannan idan a cikin wato shi wani constitution aka sami wani abin da ke ba musulunci ba to wato za mu duba yawan mu mu duba ikon da muke da shi da damar da ubangiji ya ba mu ba za mu za mu kwanta mu ce kawai shikenan wato ba abin da za mu yi ba za mu ta kokari wajen mu je mu gani duk wasu hanyoyi da za mu bi in hanya ne a siyasance hanya wato lalama da sauransu da kuma mu amfani da yawan mu da karfin da Allah ta'ala ya ba mu da ilimin da Allah ya ba mu mu je mu ga canji mu nemo canji to wannan yayi daidai amma idan ya zama na za mu zo mu zauna ne kadai mu wato kaga dukkan za mu tare akan libi kenan a ce constitution akwai wani abin da ke ba haramun ne amma duka muka zo muka zauna muka kwanta abin ba mamayin wani aiki game da canza wannan abin to duka zamu tarayya akan le wannan shine abin da abin da malamai ke faɗa sannan kuma idan tare da haka aka samu wani daga cikin musulmin mu a wannan abin da muka suke zo da shi haramun ne a addinin mu amma tare da haka aka samu wani daga cikin musulmin ya je ya aikata wannan abin to wannan ɗaya daga cikin abubuwa ne guda uku idan yana yin wannan hukuncin ne a matsayin ya halatta to zo ya kafarta ya halatta haramun kenan kaga wannan ya kafa wannan kaulan wahida wannan duk ijma'in malamai ne cewa duk wanda yake ya halatta zunubi a wani kafirci wani wato haramun a shari'a musulunci wannan fita daga musulunci ya dake wani abin da yake ko da wato wato abin da yake bai kai ya kawo ba haramcin sa yace shi halal ne a wajen sa to wannan shi ya fita musulunci duk wanda ya haka amma idan ya zama yayi haka ne ya yarda cewa wannan abin da yake shi ma haramun ne akwai zunubi amma shi ya yi da saboda fasikancinsa kamar ya sha giya ko abin da kama da wannan ko ya yi zina in an tambaye shi babban abin da ya kafa hujja da shi ko kuma ke dogaro da shi yana ganin a kasa ba wanda ya isa kai shi kara tun da kasar ta ba da dama za a iya yin wannan abubuwan to kaga wannan ya yi fasikanci ba ka cewa ya fi musulunci wannan ya yi da laifin wanda fasikanci ya yi kamar yadda mazala yake cewa sibabul musulmi fusukun ai ya san cewa zagi musulmin ba halal bane amma yayi saboda me saboda wato a tawayen imaninsa a wannan babu to wannan sunansa mai tawayen imani haka zalika idan yayi saboda yankuri ya ba shi haushi na sai mishi zalunci sai da kace mishi azzalimi kaga wannan shine dokan da musulmai ke yi ba za ka ce za ka kore mishi imaninsa ba sai da yaqini sai ka da yaqini cewa yanzu ya halatta kafircin ne ko ya bar addinin musulunci ne ba gida sai ka mishi hukunci amma ba ka da yaqini kawai saboda wasu al'umma suna ta rayuwa karkashin daula da ba na musulmai ba ko saboda akwai constitution din a cikin constitution akwai abin da haramun ne ka ce ka san ta musulunci ka ce kawai ai shi ke da duk butai ne waɗannan mutane a ji a dinga saka musu babbai to duk wanda kaga duk wanda ya wannan magana ba ba ilimi yake yi ba ba kuma yana komawa zuwa wajen malamai da ahlus sunna wanda ba ba yi da wani magabaci kwata kwata daga cikin malamai da ahlus sunna sai dai zai je wajen khawarij da mu'tazila wannan in ba wajen su ba to ba yi da wani magabaci malamin ahlus sunna kuma wato falsifi da bayanin ire-iren waɗannan akidu muna da na wariya da ba kwayan tana sa ita ba tana bugarwa misali ya biyu da giya da kwaya ya ce shi ya eto shi ma da kan zamu tambaye shi tafsiri in yana bibita shi ne a matsayin cewa ka wato ita kwaya inda kaga ita ita ba ita ce aka yi nasi akan ta ba giya aka yi nasi akan ta yana ganin kamar ita kwaya ita giya ba halal ba haramta mishi ba shi halal ne a wajen sa shi zai sha ma da shi da wanda ke shan giya shi gwara shi ne ke shan giya ba zai wanda ke shan kwaya ya bibi da irin wannan a matsayin cewa shi ba ba haramun ne akan sa ba kaga wannan fa'ida musulunci amma idan yana cewa ne shi bannan shi zai sha giya amma wato wato ya san abin da yake yi ba ta shi banna ba ta shi ya dinga irin wannan magaji da masu kwaya ke yi da haka shi a wajen shigowa da shagiya da sha kwaya ko da sha ta tilik in ya faɗa irin wannan kaga wannan yana ƙoƙarin maka muwazana tsakanin wannan da wannan a bannan su to to wanda kaga ba za ka fita ya fita musulunci ba saboda shi yana maka muwazana ne ba yana maka magana kan gundarin dokan addini bane akan sa in yana magana dokan addini ne akan sa cewa shi dokan ba shafe shi ba to wanda ya fita musulunci ku ku ba cewa yanzu misali da za a samu ta al'umma yanzu ta ce kiran sallah wannan ita ba naka bane za a ji a yakin saboda na kiran sallah ko kiran sallah ne yanzu isa a wannan kiran sallah aka ku ta shafa ku duka ko amma mu ba ta shafe mu ba za a yaƙe su sai sun yadda sun kira sallar ta ganin sallar ne ba wai za a ce wai in ba a yi ba al'umma ta yi zunubi kai tsaye ba amma wani sha'ira ce min sha'ayar islam alaman da ake gane musulunci na wajen in suka yi shi sa maza Allah idan ya zama ya yi alƙawari da mutane sun shiga musulunci to aka tsaya ba to bayan gari a ji za su kira sallah kuwa idan ba su kira ba sai a ƙara musu an san sun karya alƙawari ke to wannan shine duk wani sha'ira daga cikin sha'ayar na musulunci dole kowa ya dade ya bada su ya ce shi ba zai yi ba to wannan za a yake shi saboda wannan in aka je aka tabbatar cewa yana yi ne saboda yana jin cewa shi ya fita daga wannan shari'a ne ya fita musulunci ko da ko abin karami ne wannan shi ne abin da malamai ke faɗa haka zalika wato shi karatun katu na wayewan kai irin wannan da muke cewa katun boko shi wannan kamar da aka sani duka da mun yi ittifaqi akan akwai wasu abubuwan da ana iya samun kuskure ana bukata a kawo gyara wannan duka mun yi tafaki da su da suke cewa hara wanda ya zama kafiri da mu da muke cewa ya halin a yi shi amma abinda malamai ke faɗa duk wanda ya yi shi a matsayin an rinjaye shi a matsayin cewa shi an rinjaye shi ne kuma a lokacin wato shi shi ne mafi wanda bai da ƙarfi a ƙasar to kaga wannan baya da zai iya kamar yadda lokacin musulmai ke maka ne bayan da suka iya mazala yana gani a cikin wato ka'aba akwai gunki gumaka ɗari da yan kai bayan da iya kusan kwanakin shekara in kuma ya zama karfi da karfi muke da su wato kafara da kafara da su in aka yi za a jina jina ne haka shi ma wannan ba za ka tsaya ka ce wai bari ka zara ka saka ne mu je mu ta faɗa da juna ba musamman idan akwai wasu a can gefe wasu miyagu masu taimakon su ba mu yanzu ne idan muka ci zamu faɗa da waɗannan mutanen na farko dai dama can kowa da kasansa sannan kuma akwai wasu masu taimakon su wanda ba mu ba suna ba su kudade suna ba su makamai suna kaza suna kaza suna kaza ka ya kace zaka yaki da su kai wace taimakon ka ba muta kafi ya amke to shi ba wannan ba zai kace zaka yaki a haka ba ba maslaha ana duba ta ne in zaka yi wasu wani abin da zaka yi sai ka koma wajen malamai su suka san meye a fikihun wannan kasar da kake rayuwa a cikin ta in kuma muna da dama mu canza sai mu canza mu gyara wannan dole ne a samu abin da yake ba na musulunci ba na koyarwa wato wato katin boko da muke da sauransu dole a kokari a gyara kuma alhamdulillah al'umma ba kwace take ba al'umma ba kwace take ba duk kusan duk inda kake yanzu sai dai idan kana so yaron ka je ya zama wato zai rayu ne inda ana ana sa mini skirt amma duk ko ina yanzu in dai gargari na musulunci za ka gadi ko da wasu sun bude makaranta wanda yake sai da yaro yarinya ta sa kankanin skirt za a gani to akwai inda ake addinin musulunci kuma za su koyar fiye da wannan makila sai haka to babu dalili da wanda zai ce shi ba zai sa ai shi kawai tana sa miniskirt babu dalili wanda ya ce kawai saboda kawai ai nan ta fi yan koyarwa to kai kuma sai ka bar addinin ka ka kara musu karfi babu dalili wannan saboda inda kake akwai inda za a rayu lafiya lau eh haka zalika yaro karami kawai a ce yara ne kanana a dinga fafar su da wani gajerun wajena yadda muka yi naziri haka muka yi gajerun wajena haka ake samu kuma ga mu ga wani ba musulman ba to kaga duk wannan za mu yi canzawa babu dalilin da aka ce yaran ka kawai ya sha wani gajeren wando ya je kawai gashi kuma ga wata ga wata yarinya tun suna a ce shekara uku ne ko hudu ko biyar su tashi a haka in sun tashi a haka ka san me zai ba san me zai ba zai saba da wannan abubuwa ya rika ganin cewa wannan wani abu ne da ba bai kai ya kawo ba irin su irin su ne da sun yi tashi zai ce ai shi shangen ba laifi bane shi daukan wato kawance da ake yi shi ba laifi bane yana makanta ya saba ga kayya da shi sadaka tun ana tun ragin taranza ne za a yi wato kokari akan wannan abubuwa amma abinda ba za mu iya ba wannan ubangiji ba zai maka wato hisabi akan abinda kai ba za ka iya ba shi sa malamai ka cewa la ta'ata ma al ajiz la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wannan shine abinda malamai ke faɗa saboda kaje a dunkule gari da ake nunan da ake demokradiyya muke da constitution din mu muke karatu na boko da sauransu a duk abinda addinin mu ya yarda da shi wannan babu laifi ko da bukadi an zo da shi sunan da bukadiya ko da sunan constitution ko da sunan katin boko ba muna yi ne saboda addinin ya ce a yi duk in sun ce a yi adalci mu ba muna yi saboda demokradiyya ce ba muna yi saboda addinin ya ce a yi adalci mun an sun ce a zauna lafiya ba muna yi saboda wani constitution su ba muna yi saboda addinin musulunci ya ce a yi adalci ya ya ce wato bai hana mu mu zauna da lafiya da mutane ba haka zalika in aka samu wani abin da yake haramun ne a addinin mu za mu haramta shi wannan kai tsaye za mu haramta shi in kuma wasu abubuwa ne da za a duba masalih to kuma wannan malamai za a koma zuwa wajen su su ne za su yi wannan bayani din sau da duk wani wanda yake a cikin abin da yake haramun ne a shari'a a cikin inda rayuwa da muke irin wannan rayuwa ta constitution da demokradiyya haramun na shari'a amma ka samu wani daga cikin ko da sunan siyasa ko da sunan wani wani shi dan kasa ne shi liberal person ne shi ne abin sa to wannan kai tsaye ba za ka kafuta shi ba za ka je da ne ka duba ka gani in yana yin in yana yin saboda yana halatta abin wannan ya fi musulunci kaulan wahida in kuma yana yin jahilci to kaga jahili ma ai kana bukatar ka ilmantar da shi ne in kuma yana yin saboda zalunci wani sunan sa azzalimi yana yin saboda fasikanci wani sunan shi wato fasiki musulmi amma mai tauyayen imani haka zalika yin aiki karkashin irin wannan hukumomi mutum ba zai ce wai ba zai ba zai aikin gwamnati ba ya za ka aikin gwamnati ba bayan ta rake mulkanka za ka bar su ne su je can su rinka kitsawa kai ba ka san me suke yi ba dole za mu je mu aikashe aikashen gwamnati illa iyaka dai inda za mu fara ta amma shi ne abin da duka muka san halal ne mai aikin kamar aikin asibiti wanda ko ina halal ne wannan mu je mu aikin asibiti kamar aiki na na wato aikin jarabawa aiki ire-iren wani abubuwa ne da al'umma ba ta rayu ba sai da shi aiki a wato waje na ilimi minister of education ko abu irin wannan wannan duk wani abu ne da kake bukata ba zai yi kace zaka tsaya a wajen ba in baka je wajen ba taya zaka kawo gyara ba zaka kawo gyara ba dole ka san me suke kitsawa a wajen zaka basu ne ba zaka basu ba in kuma wani abu ne wanda yake na haramu haramu suke yi a wajen kamar bankuna na riba kamar wasu wato kamfanunuka da suke da suke sayar da giya kamar wato mutum ce zai sana'a tana shi wato kasa ta bashi dama ai shi ma yan Najeriya ne me yasa baka zuwa kai baka je ka hana ma yan Najeriya kin ba amma mu yanzu nan ka zo ka hana mu mu je mu wasu fina-finan mu da sauransu da sauransu wanda kuma a cikin fina-finan ana yin wasu abubuwa da ba daidai ba suna kiran mujun ne kawai suna kiran wato kwaye jiki ne suna kiran wato ƙara haɓaka zinace da sauransu wannan saboda kawai kada kasa irin Najeriya baya halatta maka wannan abubuwan kaje kai ubangiji zai ciye ka ya ji dalili in ka bashi dalili shikenan sai ka gaya mishi ka ce saboda za a miki auren dole nake faɗa shi kika je kika balle in za a miki auren dole kika je kika wannan aikin saboda kai babu babu wato ba babu sana'a kasa shi ne ka je ka fada wannan abubuwan ka je kana kai wasu abubuwa ba daidai ba to sai ka je ka ba Allah bayani kaga ai za a haɗu ko za a haɗu za Allah ta'ala zai bayani haka zalika wani wanda zai ce shi kawai tun da ƙasa ta bashi dama ba zai je kawai shi biskwasa zai rika yi zai rika wato kira kiɗansa ne da rawansa ko ya je ya yi mai bage sauce ne sunan inda ake fatin nan event center yawa event center ya ce ce shi zai gina ya ce ai wani malami ya halatta mushi ai ya ce wai shi ana family house ana family meeting a wajen duk wannan zai je ma Allah bayani saboda kana kaza kana wa rayuwa kasar Najeriya kai ba za ka rayu da musulunci ka ba wanda kaga za ka ji ka Allah bayani ai ba wanda zai ce da rusi kai wannan kuma Allah cikin ikonsa bai takaita hanyar neman arziki a irin wani abubuwa kadai ba yanzu dan mu je mun yi yanzu China China China ba waya san sakon lakafa waya san sakon lakafa amma ga shi yanzu suna jan zaran su a harkan tattalin arzikin kasa duniya baki daya amma ya san sakon lakafa kana ka za ka ce wai ai mun ba ku yi ku ba ba ku yi fina-finan nan ba ku kaza ba ku wake-waken nan duk za a je a cinye a wuce to za ka je can ka gama cinyewa a nan ko ka sai lahira ka ga abin da Allah ta'ala zai maka Allah ta'ala ya tsare akwai matsala da suke tasowa wanda za ku ana yawan tambaya shine wato aiki a irin wajeje na haramun din nan amma kuma na kasa ce wajejen irin na kasa ne kamar CBN haka kaga banki ne banki ne amma kuma akwai riba ci ba wani wanda ce ba akwai riba to amma aiki irin wannan ko kuma bankin manoma bankin manoma in ba a je ba duk za su zo su kwakwashe su kuma su ne manoman ba to a irin wannan waje ya za mu yi ma'amala da irin wannan wannan na dai dan kawo mana ne dan gutsura mana amma wannan mahallin ta yana wajen fiqh insha Allah daga cikin yan uwa masu kanta da umma aka mun aka zo kitabul bayu na tabbatar ba za a yi kasa abu ya wajen a kawo bayanai irin wannan amma dai magana da zan kawo a nan shi a irin wannan kaga ba ina magana ka je ka aikin banki ba ba wai aikin banki ko irin wannan ba wannan wasu daga wato wannan ba shi yake magana ba ka je ka aikin banki zanen bank ko ina ne ko ina ne ba shi ba ina magana waje bankin kamar manoma ko waje banki na cbn da ya shafa al'umman kasar baki daya ta hukuma ce wannan wanda in muka basu ya zama su sun kaɗaice da hukumar mu kuma mun zama ba masu ganin komi kuma za a kawo tallafi da sauransu duk ta hanyar na ake zuwa to wannan malamai suna da manganu guda biyu a wasu da yawa da cikin malamai sun nuna cewa wani haramun ne ko shi ma irin wannan da kuma da shi ne zahirin nasoshi zahirin nasoshi sun kunna cin haramci din tunda a malamai suna cewa babu halin babu wato bambanci tsakanin mu'amala ta riba a gari da yake darul harbi darul islami balle mu nan darul islamu ne ba darul harbi ba don haka malamai da yawa suna cewa wannan ba ba daidai bane akwai magana wasu daga cikin malamai suka ce a za a iya yin irin wannan kaga irin wannan da ce na ƙara na mamita na ce irin wannan ba irin sauran waɗannan ayyuka da na zanat bank da sauransu ba a irin wannan na bankin manoma saboda rinjaye da maslaha amma akan maslaha khassa yanzu kai ka ce ka kauce ma riba a wannan din saboda ba za ka yi aiki ba saboda riba kai maslahan ka ne kai kadai ka shiga ciki kuma akwai maslaha al'umma to wannan da wasu daga cikin malamai irin su al'iz ibn abdus salam suka ce wannan abin halal a ciki a je za a iya zuwa a je a yi saboda a min babi wato rinjayar da tarjiha lil masalati al'amma al masalati al khassa wannan masala ce ta sabai na malamai kuma har yanzu ana ta mangaru akan akan wannan masala gari irin Najeriya irin mu nan irin su wato Bank of Agriculture irin su wato CBN da sauransu ya halatta musulmi ya je yayi saboda ya kare musulunci wani abu ko bai halatta ba zahirin nasu yana nuna bai halatta ba amma min babu wato tarjifu maslahatul amma ala maslahatul khassa wasu daga cikin malamai irin su Abdul ibn Abdul Salam da wasu daga cikin malamai suna ganin ya kamata a duba a irin wannan haidiyatin wannan itibaratin wasu sun la'akari da wannan wa insha Allah na ce ba zan tsaya kan wannan masala masala ce mai tsawo na tabbatar wato idan ana jin katuka za a bi inda wato hutowi suke da malamai akan wannan to ko da dai mun ce sadaka kai tsaye dan mun ga wani yana aiki a CBN ko wani abu kai tsaye ba za ka ba za mu kokarin wato musamman ana yadda ake ciki a yanzu ba za mu kokarin wato cewa sai ya abu nan ba duk da dai daga cikin yan uwan mu ban ba da goyon bayan ɗalibin ilimi ka je ka dinga aiki a irin wannan wurin kai ɗalibin ilimi kai daban kamar sauran mutane da su tsaya kan larura kai amma kai daban kai ka tsaya kai aiki abin da ke gari a garau ne kar ka shiga wani abin da ke akwai shubha shubha a ciki ko ana ana tsammanin tantama halaccinsa zahirin nasi kuma yana nan ba ma halal bane sadaka daga cikin yan uwa a yan uwan ɗaliban ilimi masu kwari akwai wanda shi sati ɗaya ne kawai ya samu aikin cibiyar dinnan wallahi ya je ya je abuja a cikin zuciya ta lokacin da samu an naji wani abu a zuciya na cewa anya zai wani zai iya jure ba inda na san sa nake kyauta min zato insha Allah yana zuwa cikin sati ɗaya ya dawo ina jin bai wuce sati ɗaya ba ba na ji ya wuce sati ɗaya da wasu ce mishi ai bangaren da zai jin ba bangaren nan ba ba amma da yaje sai ya wasu abubuwa ya ce ka ina eh to saboda shi shi shi muna sa ran zai dauki wato wato wannan warasa da na nubuwa gado na annabta zai dauka saboda haka bai kamata shiga cikin amiyamiya da yawa ba eh sai dan bar mutane da su ba za su dan kare wannan dan wasu abubuwa da wannan babu ne wannan dai fatawa ce ta malamai kamar da na faɗa akwai akwai magana akan ta to ko da dai irin wannan bank of the north irin wannan da shi ba bank of the north ba bank of agriculture irin wannan da ire-iren wannan CBN to shi kansa a musulmai ba wai daya za su kwanta ba shi ba irin wani din ya kamata a je a ga yadda za a yi inda Allah ta'ala ya zuwa da dan yawa mu je mu ga yaya za mu yi mu dan saka abubuwa a musulunta da abubuwan da yawa za mu iya yi ko kuma a ce a create wani window ai ba ta hanyar haka bane lokacin a lokacin kamar su musu aka aka dinga aka haifar da wannan islamic banking window din nan gashi yanzu kuma har an ƙara ba su wato wani lasisi ma mai zaman kansa har ba ja'iza su tadi sauran suna yin abubuwa irin wannan to da kaga za mu iya kawo su abubuwa da yawa kar ka raina abin da za ka iya kawo ba da abin za mu iya kawo wani canzawa ka kawo Allah ta'ala zai baka lada kan wannan saboda haka duk wannan malamai sun yi sun yi magana kan wannan a jan kuni da zan ƙara yi a nan shine a yan uwa ɗaliban ilimi da ma wato duk wani mai kishi musulunci mu guji babin da yake wani ba da wani fatawa wanda zai shafi al'umma baki daya mu guji sauki gaggawa a wajen abin da jawo aka dinga haramta waɗannan abubuwa na boko da sauransu wannan shine gaggawa da ba zai a fahimta ba to babi guda biyu a cikin malamai masu wa'azi wannan naji malamai malamai na suna faɗi da shi nake mimitawa yanzu ba wai a matsayin nima na kai wani na kai wani ba akwai wani babi guda biyu da a cikin malamai masu wa'azi goma masu wa'azi na masallaci irin wannan haka a cikin masu wa'azi goma sai kayi daga cire ka samu guda biyu a cikin goma nan duk takwas za ka samu ba san wannan bangaren wato fatawarsa akan wannan bangaren suna fatawa da kan abu da ba sani ba fatawa kan sha'anin siyasa fatawoyi kan sha'anin siyasa ba fatawa ce na malami ɗaya ba kuma galibi fatawoyi a irin wannan wajen suna da hatsarin gaske saboda duniya an gina ta siyasar duniya ne akan makirci da munafunci da shiga wato wato kitse-kitse iri-iri abin da kira political hypocrisy to idan kana matsamakar ɗalibin ilimi kana yawan shiga wannan babu kai ba gama sanin wasu abubuwa ba to za ka zama tsaronka akan kusur da kake yanzu kuma ka abuja wannan kwarai da gaske duk ɗaliban ilimi ku guje yawan fatawa kan wannan babu haka zalika fatawa kan wasu abubuwa na a sha'ani na hada-hada sha'ani na iktisadiyya economy da ake faɗa shi ma wannan ɗalibin ilimi kare saurin gaba da fatawa halarci ko haramci sai dai idan wani abun da ya zo ana wasu malamai sun sabani to wani lokaci ka fara rinjayar da bangaren haramcin ya mi saboda saboda kamar ta kashi buhat faqad istabra li dinihi wa irdihi kamar da manzo Allah ya faɗa shubha inda zan abun ya zama shubha to gwada mutai dan dawo baya to wannan babu laifi ka rinjayar amma fatawa ka bada fatawa bai dai a wannan babu shi ma wannan ya kamata ɗalibin ilimi ya zama yana hatara kwarai da gaske a wannan babun babi ne mai hatsarin gaske kwarai da gaske saboda so da ma hatta malamai malaman mu za ka suna mana gyara ma za ka a ce wai ai ga islamic wato wannan system of governance ko irin wannan galibi musulunci mai da wani abu mai kama da system kamar ka ce da bakadiya gurguzo kai baka ce musulunci ga nashi tsarin musulunci ba haka ya maka ba musulunci shi principles ya baka mabadi ya baka wasu shika-shikai ne ya baka ragon wasu abubuwan kuma ka je ka duba misali ɗinka da almafasin ɗinka amma a cikin malamai ma ba kowa ne ya magana kan wannan ba a cikin su wanda suka yi magana ba suka yi magana ba su da yawa irin su ibn taymiya yana da siyasar shar'iyya yana da hisba yana da tafai da dama da ya rubuta irin su al-mawardi ahkamu sultaniya irin su al-farra yana da ahkamu sultaniya shi ma irin su irin su malamai da suka yi magana kan sha'anin siyasa ba su da yawa da haka karka zama kai ake ka kenan abin da aka sanka da shi shine bari in magana kan siyasa ai ni ma wato ai dan kasa ne bari in magana kai ba kai ba kamar sauran kasa ne ba kai magana ka magana ce zanen bunu in ka fasake ta zaka kana magana a matsayin malami ne kar ka fada komai da komai ka duba malaman mu na fuka hawo idan kana duba littafin ku da ba'u sai ka kawai duk abin da saka dama faɗi suke abin duk abin da saka dama faɗi suke da ya daidai da bi daidai faɗi suke amma fuka hawo ko ahalin da kaje ka duba za ka ga magana idan an yi ta ana ta mata wannan magana ba dace ba a cire ta sai ya bi ya ƙara matse kanshi saboda kare faɗa wata magana da ta wuce zama wato wato ta ja mutu wani abu to haka malamai suke sha'anin siyasa kar ka dinga yawan shiga kana yawan tsoho baki ba taka bace musamman siyasa irin wannan mai jagwalgwalo ka kuka da kanka haka sha'ani na albani na cewa ina mina siyasa tarka siyasa malami ya daga cikin siyasan malanta karka dinga tsawo bakin kan sha'anin siyasa da yawa wanda kuma gaskiyar magana haka take duk da wasu cikin uwa masu dawa ba su a rubuta musu wannan magana ba wai dan baka ba kai da abin da zaka faɗa ba kada kai kace abin da zaka faɗa ma to amma wannan siyasa ake da gwalgwalo wani kana yin wata siyasa sai tsammanin kai ka goyi bayan ɗayan fatin sa ne ai ma da ya shiga siyasa shikenan kawai kaza kaza kaza to kuma wani sai ta yi bada fatawa mu malaman kuma ce kaza siyasa nan kaza za ku yi bana kaza za ku yi kaza za ku yi wannan da abubuwa ya fata a yi baya baya da su da can malaman mu sun yi amma daga bayan siyasa sai suka ringa musu shigo shigo ba zirgi in sun ga dama kai tsaye kawai sai su yi wani makirci su kawo wasu abu su kada wata kankan siyasa wata iska da babu ita asali saboda kawai su tuka malamai shi ta wasu maganganu malamai sai bayan an ji can gaba shiga ɗaya shiga biya hau biya baku a rana a ji a ce ina malamai suka ce ai kaza na kaza kaza kaza kaza da a ji zagin sana ka sai ka san me zaka faɗa ba a ce ka kai magana kan siyasa ba amma ka san me zaka faɗa ka kuma tuna ka tunanin ba komai ake faɗa ba kaga abin da ya jawo irin wannan shine wani kaga ya ce mana mu haramu ne ma mu shiga babu wani kuma zai ce maka ai ku je ku ta shiga malamai ku je ku ta shiga ɗalibai ilimi kaga wancan shi ya tsuke ya zama ya tsuke ya haramta shi kuma wannan ma ya ce ku je ku ta shiga ha abin da abin da yake kasan haramun ne wani abin da yake kasan akwai gurguru a ciki akwai haramun da yawa a ciki kai malami kuma ka je kana ta fama da kamiya miya wannan kaga duk yana da cikin abin da abin da bai kamata a yi ba saboda haka wato da Allah ɗalibai wani ɗalibai kana dinga mutum ya dinga damuwa da ya wato shi kwakwalwansa zanen gwanin su dinga wato ba shi sha'awa ya dinga cewa zai hau kujera kawai ce ya kai wani wani kai muna kiranka kai kana zaune ita kuma siyasa ta duniya an gina ta ne akan maslaha ko siyasan gidanka ne ma an gina ta ne kan maslaha in ɗanka ne kawai yana daga yana da ana zaune cikin family kawai ce ba fa abin da kake nan ba daidai ne ba dole mu dinga gaya ma gaskiya ba za ka ji daɗi ba amma kai ka zauna nan kana ta wato faɗa mushi magana kawai daga nan abin ka kai ka dinga tausaya ma al'umma in ka faɗa wani magana da bai ji daɗin ta ba sai ya zo fara kulla musulmi ma kirsi ya kulla masu wa'azi ma kirsi ya kulla masallacin ka ya kaza ya kaza ya kaza siyasa yadda kai an ce siyasa to siyasa yar hikima ce ka za ka sa baki amma ka san me za ka sa baki ka kuma san a yanayin za ka sa baki kuma ka san shika-shikai na musulunci principles na musulunci akan sha'anin ya wato yadda malamai kamata su dinga shiga a wajen masu mulki da sauransu ba komai za ka samu su baki ba ba ka ba sai ka zai wani ya wani ya koma digilan wannan ka zo yana izgilanci da shi yamma ka zo yana izgilanci da shi shi dan ka tausaya mushi ma dan wannan maganar mai hatsari ne zai iya fita musulunci da ita dan ka tausaya mushi sai ka jale shi dan wasu da fitiyar ta ai ba su da ta ilu sai zai bada wani wata magana da in ka bashi ya fita musulunci in ka bashi da ita in shaɗai sun cika wallahi sai daga musulunci aswaki wannan in ka ce zaka izgilanci kan shi wallahi sai imanin mutum ya rawa balle ka zo ka ce igila wanda ko gemu ko waye ko kafai ko waye ko waye ko waye ko waye wannan duk magana ce ta jahilai da wanda ba san addini ba to kai abin da kana malami sai ka kyale shi kawai kawai abin da zai faɗa ya faɗa kanka kawai amma kai ya magana addini saboda wato rahama rahama da kake mushi kai abin da kake so shine kowa shiga aljanna Allah ta'ala ya sa mu shiga aljanna Allah ya bi mana saboda kada Allah ayan uwa dalibai na san wannan maganar wani lokaci ba daɗi ke ma dalibai ilimi ba saboda kowa yana sanya nidiya kowa yana sanya cewa shi ma ya isa ya faɗa to ba wai ni bace kai baka isa baka faɗa ba to amma za ka dinga duba hikima da'awa akwai hikima a ciki ka dinga dubawa kuma ba komai za ka faɗa ba maganganun ka zama magana ce taka an kwarai da gaske a same ka da shi Allah ta'ala ya taimake mu abinda za mu ƙara yin magana akan shi shine abubuwa da suke janyo kafirci akwai abubuwa da dama da suke janyo kafirci amma wasu abubuwa da ya kamata mai magana akan su na ga ya kamata wato Kano kame kasa a gwiwa abubuwa da suke dawo kafirci daga ci akwai munafincin zuciya rashin lafiyar zuciya mutum zai fara daga wani kokoto da ke da shi a zuciya za a koya za a koya wani abu na musulunci ya rikajin cewa a shi mai nafinta ba bai gama yadda ba to kaga wannan wani so wasu munafunci kafirci ne wanda mutum zai kai shi kafirci bai sani ba mutum ka ji a cikin zuciyar shi akwai jin cewa yana kokatin wani abin da Allah ta'ala ya gaya mishi to wannan abin ba zai bar shi ba zai ta haɓaka ne a cikin zuciyarsa sai ya cika zuciyarsa fal ya matse daga kafirci to kaga wannan kuma wato wato kaga zandaka ta shiga munafunci ya shiga daga ciki akwai wato girman kai in da kana jin cewa maza Allah shi ko kuma malamai in ka ce maza Allah abin zai girma ko malamai da suke jawo maka ayoyin Qur'ani wani ayan Qur'anin bata isa ta lankwaso ka ka dawo ka zo ka bugu da kan Allah da manzon shi ba kaga wannan girman kai kenan to wani ya daga cin wato abu da yake kai kafirci kai tsaye in kun lura wannan shine babban kafircin da Iblis yayi aba wastakbara aka ce da yayi sai kuma wastakbara yayi girman kai inda akwai girman kai to zai wuya a rasa kafirci kana jin cewa kai baka kai ba za ka iya lafasowa ka bi shari'an Allah ta'ala ba kana jin cewa kai ta ta'ala an taf'ala ma amarahu Allah ta'ala wa rasuluhu abinda Allah ta'ala ya ce kai kana ganin kai ka maka kai abinda manzo Allah ya ce kai kana ganin ka maka kai to yanzu wannan mutum abin da yayi girman kai wato imanin sa ne ya rawa ya ma tuntuko shi ne bai sani ba daga ciki akwai izgilanci ma lamarin addini kamar yadda muka faɗan nan sha'anin gemu ka izgilanci da shi igila doka izgilanci da shi aswaki aswaki nan ma za ka yi baka bashi kamar da muka sha faɗa a zuwa jika saboda shi karamin abu ne dan baka yi ba a cewa kayi wani zunubi amma yanzu idan ka ce kana kana zakin aswaki saboda wani wanda ce shi sunna zai yana yin aswaki yanzu wannan shine abin da kake yi akwai hadari kaga wannan musahabi ne kawai wani abu ne da shi ya gani yace zai yi shi ma wannan kaga yana daga cikin abin da zai iya kaiwa zuwa ga kafirci daga ciki akwai mijin cewa mutum ya rika jin cewa wato shi sha'anin musuluncin nan wani abu ne da kawai wato kuma baya musulunci na shi kullum shi ke kawo mana kuma baya mu musulunci mun kasa ci gaba ne mun kasa keke rike da saboda musulunci amma da zamu bar musulunci na da yanzu zamu zama yan duniya mu ma zamu zama Allah ta laya babu duniya a hannu muna juya ta to kaga wannan shi ma rashin lafiyar zuciya ne idan mutum wato bai da gaske ba zai iya kai shi wato wato ka kafirci kaga waɗannan abubuwan duka kafirci ne kai tsaye ba ka bukata maka bayani to amma shi wannan ba shi ya fi ba malamai tsoro ba saboda wannan dama duk wanda ya shiga irin wannan an fi tsammanin cewa ya kafuta ne kai tsaye abin da ya fi ba malamai tsoro shi ne mutum ya bauta ma Allah da san zuciyarsa da ra'ayinsa wannan ya fi ba malamai tsoro shi mai wancan da dama ya san zunubi yake ya san dama ya yi gabas kato musulunci ya yi gabas ya yi yamma amma mutum ya ce shi zai bauta ma Allah da ra'ayi da bidiyo'i da san zuciyarsa to kaga wannan zai wuya ya tuba galibi wanda suka zama suna jagorori da kan bid'a ka lura da kyau ga yanzu a tarihi har yanzu kuma ba sa tuba in dai jagora ne ba wai kai kai bi kake ba a in bi mutum bi yake yi wannan kawai ana samu shirar tuba bari ya gane amma ya zama shi ke kira jagora ne to zai wuya ka samu in ji malamai wannan wato a same shi ya tuba mutukar ya yarda cewa shi jagora ne zai cigaba da kira zuwa ga bid'a nan da bid'a yake ci da bid'a yake sha da bid'a aka san shi to wannan ba zai biya shi ba gaskiya shi yasa zai wuya kaga irin wannan jagorin bid'a za ka ana ta kira su ana ta kira su sai da kira mabiyan su amma su da kan zai wuya su tuba saboda daga shi sharɗan tuba shine wato kar ka hukunta alqur'ani da sunna akan san zuciyarka to amma mutaka zaka yi bauta ma Allah da ra'ayinka kai san zuciyarka to abin da ka tuba kai baka mai jayi za abin da kake zulmi kake ba kaga yanzu wannan ina magana tuba ba magana tuba sai zaka shedan zai ta zai ta kawata musu abin da suke yi su dinga bauta ma Allah wato da da tuba da da da wato san zuciyarsu daga ciki kuma akwai irin waɗannan wato yan bid'a masu jagoran bid'a abinda suke riyawa a zuciyarsu shine wato su ba dole bane sai sun yi ma Allah ta'ala da'a sun yi ma manzo Allah da'a zai ji cewa ba zai iya kawo shari'a wata shari'a ai shi ma wani jin da shi ba karshen annabawa bane amma shi karshen waliyai ne cikamakin waliyai ne bari zai kawo shari'a to kaga yanzu wannan ina zai tuba ba zai tuba ba har irin wannan da zaka samu wani yana ta halatta abin da ke haramun ne ku je can na lamunce mu to kaga yanzu wannan ina zai tuba ba zai tuba ba haka zalika shi ma a cikin mabiya a cikin mabiya wanda yake jin cewa a wato ya riga ya wato matsayi irin wannan mutumin mai shar'anta masa bidoyi har ya zama ya zama dan gani kashe nin shi shi ma ne zai wuya tuba kamar irin wanda zaka ga ya ce ma kan shi abu in yasne a wanda ina zai iya tuba ai sai ai da gaske ba karamin wato da awace za ta sa tuba ba tunda shi kake matsalan gashi zai iya faɗa mishi bakan magana yace ko shi zai taso daga daga ina daga ina daga ina zai mushi kaza zai mushi kaza zai mushi kaza kaga wannan ina zai tuba kaga tuban shi na da wuya kwarai da gaske da yawa malamai wanda suka fara aka an fannin samun yan bid'a a rayuwarsu da ta fara bid'a ya ga kanuwa ce to amma bid'a ta take da su zuwa ga wani abu mummuna suka dinga tuhumar Allah ta'ala da manzon shi suka dinga tuhumar adalcin manzon Allah suna da ganin ma su kansu ba manzon Allah ma iya adalci sun fi shi sanin sanin Allah kaga wanda ya fara irin wannan kaga ina zai iya dan magana cewa kan manzon Allah sanin shari'a shine kaga cewa kai ma barka ta wata shari'ar ka ka sabo dota kaga khawarij abin da suka fara ga manzo Allah kai ba adalci ba kai adalci ba wato yanzu ya fi manzo Allah sanin adalci yanzu wani ya bi ya ce ba shi ma bari in kawo muku shari'a ku rika yi wani ka ya za ya tuba kaga sai wannan zai wuya zai wuya ya tuba haka zalika za ka a wato bid'a tana fara daga kankanin abu daga baya zai dinga haɓaka ta dinga haɓaka bid'a sa to wannan ba zai tuba wannan abin wannan wanda kira al-muqtaru taqafi al-muqtaru taqafi wannan wanda ya zo da awan annaka daga baya da sai ya fara da san ahlul bayt da ta san ahal bai fara da shi amma daga baya bai gushe ba har fara cewa ya shi ma jibril na zuwa masa saboda babu tuba malamai suka ce in mutukar mutum ya zama aikinsa kenan bid'a to Allah ya sha maka ta tuba tsakanin shi so in ya kaga ya tuba to yanzu ya yarda Allah ta'ala da manzon shi zuwa su doji kaga yanzu ai wannan ya bar bid'a kenan amma mutukar ya doje kan wannan bid'a to malamai suka ce eh sajada Allahu tawbata ala sahibil bid'a Allah ta'ala ya sha maka ce tuba gadon bid'a suka ce aballahu lisahibul bid'ati tauba Allah ya ki ga duk wani mai bid'a ya ce tuba mutakar dai yana jin cewa shi zai mutu Allah da wannan abin ne to Allah ta'ala ba zai bashi tuba ba inda ya zama jagora muka ce in ya zama jagora amma ba wai wani wani wanda shi kawai yana bi ne ba inda yana bi ne wata zai gane insha Allah a zai cigaba da da'awa zai gane amma dai zama yana da'awa kuma ka lura kyau ka gani a tarihi ko yanzu wanda ka sani kai a rayuwanka tun da Allah ya sa aka haife ka har zuwa yanzu wannan bid'a ne kaga jagora ya tuba sai dai ya wuce haka da wuya ka gaya tuba saboda san mabiya saboda shi ya riga ya fara ba zai daina ba saboda ya riga ya yarda cewa shi ma mai ba da bukani ko malamin sa da yake jin cewa wali ne ba da bukani ba da tuba wannan shine wato mummunan bid'a akwai ibn wadda daga cikin malikiya al-andalusi a cikin tafsir al-bid'a wan nahyu anha ya rubuta da sanadi ingantacce ta hanyar asali daga Musa ibn Isma'il at-Tabuzaki daga Hammad ibn Zaid daga Ayyuba as-Sakhtiyani yake cewa kana indana rajulun yara ra'yan a wajen ma akwai wani dan bid'a da yake ganin wata bid'a ra'ayin shi shine bid'a a ra'ayan fataraka sai ya bar wannan ra'ayi din fa ataitu Muhammad ibn Sirin sai zo wurin Muhammad ibn Sirin daga cikin tabi'ai Muhammad ibn Sirin daga cikin manyan tabi'ai da suka rayu a kan basara fa kuntu sai na ce ashararta anna fulanan taraka ra'ayahu ka ji cewa kuwa wani ya bar bid'ansa qala sai ce unzur ila ma tahawwala ce kai bai bar bid'an nan ba bai zai bari ba ka jira ka gani ka cigaba da zara ido ka ga me zai koma nan gaba a inna akhir alhadith ashaddu min awwali ai kashin hadisin yafi yafi yafi farko tsananin tsanani wato ba kawarije ne ba kawarije ne sai aka ce ya tuba to kusan manzo Allah cewa yi suna fita daga musulunci kamar yadda wato kibiya ke fita daga daga kubanta to kaga wanda ya fita sai na zai dawo an sai ya dawo ya zagayo ya sake shiga kuma amma ba dai ya dawo daga ta inda ya shiga ba shi shi ne Muhammadu sun yake cewa ai karshen hadisin ya fasa ne ba bai tuba ba ko mu waɗanda suka kawo mana wato bid'a an kawar da cin a kasan nan ba ya tuba a cikin sai dai ɗan sai dai mabiyan amma wa ya tuba jagoran sun tuba ne ba tuba ba daga wanda ya kashe kanshi sai wanda ya da aka shi mutuwa mara kyau amma ba mu wanda ya tuba to haka shi Muhammad wato Muhammad ibn Sirin yake cewa yake cewa yamruqu yamruquna min al-islam thumma la ya'uduna ilayhi ai in sun musulunci ba za su dawo ba saboda haka duk wani wanda yake ya shi bid'a ya fara shirin tata wato wannan abin da ya kamata ya shine ransa da mutuka duk abin da aka ce maka wannan abin bid'a ce ba sunna bace ka bata kanka in ka zama kana kira zuwa gare ta ba ban mace bid'a karama ce ko babba ba ban mace a cikin sunna kake ka kawo kangiyo bid'a a cikin sunna ko kuma asali ma baka baka cikin sunna ba za ka dawo ba wannan shine abin da malamai ke fada imamu ahmad yake cewa la yuwaffaqu litauba wannan hadisi da yake magana cewa khawaji suna fita daga musulunci ba su dawo ba yace la yuwaffaqu litauba ai ba a da da ta da shi zuwa tuba ba zai tuba to wani zai tambaya to me zai sa ake a cewa da an san ba su tuba kamar da muka faɗa wannan ana yi ma ana yi ma na kasa kasa su su samu su dawo sannan kuma dan kokarin tsaye musu da hujja kaga wannan shine abinda Allah ta'ala ya ba mu labarin cikin suratul a'raf وإذ قالت أمة منهم لم تعدون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون suka ce hanzari muke muke wato yake musu dan ubangiji hanzari saboda dole a yi wa'azin in aka yi wa'azin idan bai ji ba an tsaye mishi da hujja in je wajen ubangiji ubangiji ne ce ai wane wane ya tsaye maka da hujja me yasa baka dawo ba shine ma'ziratan ila ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaquna saboda haka za mu ci gaba da wa'azi za mu ci gaba da yin duk abin da za mu iya amma dai duk wanda ya zama jagora kan bid'a to ba zai wuya ya dawo zai wuya ya dawo mutakar ya ko da sunan mazhaba ne yace shi kawai dole sai da mazhaba mazhaba dan cikin mazhaba ne kasan akwai yanzu ba su irin bid'a irin wannan bai bid'a ba shi ne wai in malikiya ba in ce ni zan yi karanta addini ne amma a irin makaranta ta maliku ba yi da bambanci da kace kai zaka zaka yi university na a UK wanda ce shi AU zai yi wannan makarantu ne kawai amma kai ka ce kai ra'ayinka ra'ayin malikiya ce ra'ayin rikam ko da ka sa abu qur'ani da sunna kai tsaye kai ba ruwan ka maliku kawai wannan bid'a ce kuma duk wanda yake kira kan wannan zai wuya ki ba zai wuya ki ba haka zalika wanda ya kawo kaga wannan wanda zai ga shi abin kamar da sauki sauki to haka abin yake haka wanda ya zo yana kira kan wasu kan a dinga bin wasu waliyansa ko wani abin wannan in dai zama jagora kan wannan abu ko ya zama shi ma ke kira shi ne ma waliyi ma ya rada kace waliyin kaga wannan zai wuya ki ba saboda ai ya riga da mai san zuciya kuma san zuciya ba a hada ta da addini sai dai ka bar addini san zuciyanka ba addini ko kai addini kai san zuciyanka bar addini wannan dole ka sai dai ka zaba saboda haka mai bid'a zai wuya ya tuba wannan shine to kaga duk wanda kuma ya zama da bid'a yake ci yake sha to abin da bid'a shi take zai take shi zuwa gare shi shine ya riga ganin cewa shi ma ya zama mai sha'antawa ya zama abokin gwami ga ubangiji ko malamin sa ya zama abokin gwami ga ubangiji in ko a lokacin da ya yi wato riya wannan abu ya musulunci shi sa ce amlahum shuraka shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'lam bihi Allah suna da wasu ababen tarayya ne da suke shar'anta musu wani abu na addini wanda Allah bai izini ba kaga sai kira su abokin tarayya in dai kana jin cewa wani zai iya baka doka dokan nan ba ta Allah ba ta manzo Allah ba amma shi ma yana ta cewa wajen Allah ta'ala din kuma kan cewa shi ma wannan dokar sa irin ta manzo Allah ce ko ta ta manzo Allah ba yanzu wanda aka musulunci saboda ya gama shi ya gama manzo Allah da wani ya gama Allah ta'ala da wani wajen da'a to kaga wannan shi ma ya daga cikin abin da nan da nake cikewa zuwa mutane zuwa ga kafirci mu sani ba dan haka ya kamata mu kiyaye kwarai da gaske a sai abu na gaba da zamu tattauna nan da sanin su a abu na gaba da zamu kara wato jan hankali akan shi ne a sha'anin kafircin nan kaga yanzu mun ce aka kaza an kafirta aka kaza an kafirta muna ta faɗa tun ka wato katukan mu na watannin baya to kaga idan muka ce kaza kafirci ne amma ba ana ba ahli sunna ba suna yin hukunci ne kan daidai ku mutane ba akwai bambanci dan ce duk wanda ya kaza to ya kafirta amma kuma shi wannan mai yin kuma shi ban zo in kira shi shi wannan kafiri ne wannan ahli sunna ba sa yi sai shakai sun cika sai kuma duk wani uzuri ya kawo saboda haka in ce duk wanda duk wanda ya yi izgilanci ma qur'ani da sunna ya fahimci musulunci sai aka samu wani yayi yayi wani abin da a zahirinsa kamar isgilanci ne da muka je sai muka yi magana da shi muka ce kai zo me kake nufi ne da wannan magana sai ce a shi fa da ya ce guntu yana magana gajere gajere kuma guntu a yaran su na can ko sakwata ko wani abu shi shi kaza yake nufi haka wannan yana da uzuri saboda idan ka ce kaza kafirci ne wannan kana ba da hukuncin ne a yanda Allah ta'ala da mulashi suka faɗa amma ba ka yin hukunci kan kun mutane sai sharɗai sun cika sai kuma wato duka wani uzuri ya kawo daga cikin wato sharɗan shine wato zama akwai ilimi ya san abin da ya faɗa ɗin ba jahili ne ba ya san wani abin da ya faɗa wato tabbas kafirci ne amma duk da haka ya doge akan haka daga cikin kuma akwai wato daraɗin kansa ne zaɓinsa ya faɗa ba tilis aka masa ba ba wai irin na amma rubin ya ce ba aka ce ya ce kafirci ya faɗa amma zuciyarsa fallake da imani fallake da imani kaga wannan akwai imani din a haka ba wai wai da kada ya ba ko majuwa ba wani abu ya sha ba ya bayi kaga akwai zulmin bayi amma kuma dai wannan ba zai saka ce ya zama ya zama wato kafiri ba wato kuma duk wata shubha shubha na kuskure shubha na fahimta ba daidai ba da duk malamai ke kawowa duk wannan sai ka tabbatar shi yasa wato kai tsaye ka ce wane wane wane ka kira sunansa da sunan babansa ka ce ai to shi din ba musulmi ne ba ba da sauki wannan abin da yake da sauki shine ka ce abin da duk wanda ya kaza ya kafirta shi kuma zai duba gani in ya riga ya san abin da yake yake da sun cika to shi ya san kanshi ai dan adam mai basira ne ga kansa in ko in kuma ba a yanzu mun riga mun yi bincike ya lauya baki ya ce shi ba shi wato yana da fara imanin sa ya fara ne yayin wanda yayin lauya lauya ya lauya zance mu a hukuncin mu ga kamar musulmi ne Allah in ya san cewa a zuciyar shi kafiri ne ko wannan abin da muka yi Allah zai share shi in aje lahira ana zai share wannan shirin namu ya ce ai ƙarya yake mu kafiri ne shi don haka to ba wanda ba zai ba Allah ta'ala wato ha'inci in dai kafir ne da gaske to Allah ta'ala ba zai bashi ba in kuma musulmin ne shi ma Allah ta'ala ba zai bashi ba sannan kuma daga waɗannan hukunce-hukunce da muka faɗa sharɗai su cika kuma uzuri su kawo su ne dai sharɗan bid'atarwa zan iya kawo abinci duk wanda ya kaza wannan bid'a ce duk wanda ya kaza wannan bid'a ne to amma baka cewa wane dan bid'a ne kawai saboda yayi wani abu wanda yake ita bid'a ce sai yayin da wato sharɗai suka cika sharɗan nan dai sune da yafi sharɗan ilimi sharɗai na ba ya banta bane ba ya jahilta bane ba ya rakkana bane sannan kuma wato ba ya canza mazhar talaqqi wal istidlal sa bane wato idan mutum yana daga cikin malamai ke na ahlus sunna ya yarda kitabu da sunna ya yarda da maganganun magabata sahabban nabi ya yarda da su kuma yana wato neman haske da maganganunsu amma sai aka samu ya faɗa wata magana ta bid'a to yanzu abin da zamu yi ce wannan maganar gaskiya bid'a ce amma dai shi dai bid'a ba ta gaskata akan wannan malamin ba saboda me saboda kuskure ne ijtihadi yayi kuskure saboda haka ba kowa ne wanda ya faɗi yayi aikata bid'a ba idan bid'an ta faɗa a kansa shi kuma kace ya zama mubtadi'i kamar da wasu ka rika yi a shekarun baya sai imamun nawawi suka rika cewa su dai yan bid'a ne kaga wannan dan sun yi wasu kuskure kai ma waye wakake ne kai babu yadda za a yi ka rayu har ko ba ga Allah ba ga wani kuskure ba dole kana da kana za ka ga wani abun asali sa bid'a ne amma dai ka taba yi ka tuba yanzu to shi kenan sai kai ma ka rima ka rima sauran al'umma rahama yayin da wani malami mutum musamman malami in ya zama wato kun hada mazan talaqqi wal istidlal wuri daya ya yi in yana hujja da kitabu yake hujjarsa da sunna yake hujjarsa da manganin sahabbai yake hujjarsa bai saba ba to wannan ba ka shi da bid'a amma yanzu idan ya zama cewa shi dama tun ya saba da kai a wajen wannan masdar marutuwa shi ba fa da qur'ani yake hujja ba to wannan kai dai dan bid'a ne wannan a shi ba da sunna shi sunnan yana yana da mata wani gari na musamman ba wai bai da yake wata yake hujja da ita ba to wannan kai dai dan bid'a ne amma shi a kaga kai dai kai dai wanda yake shi a wannan bid'a dan bid'a ne sunansa ba za ka tsaya kana wajen ba saboda shi Qur'ani da kai da ba shi ne Qur'ani da kai da ya da shi ba shi haka zalika wanda ya yi addini da da wato wato bacci da mafarki ko ya ce manzo Allah ya dawo ba shi Qur'ani kaga wannan ba hanya ce ta samu shari'a ba wanda kai da wani wanda ya faɗa ce shi ya ga manzo Allah ya ba shi kaza ya ba shi kaza ya ba shi kaza ita a ina ka ganshi ita ai ko a bacci ko a barci ko a ina ko a ina wannan kaga dan bid'a ne bid'a yake wannan saboda bi saboda a harka a sha'anin addini ba a ce a je a zo addini a irin wannan wajen ba ba faɗa ba ba ina ka rauna magana daga kitabu ko sunna taraktu alaikum ma in tamassaktum bihi la tadillu kitab Allah wa sunnati ni manzo Allah na bar ku abu biyun nan waɗannan littafin Allah da sunnar manzo Allah ba a faɗa cewa wani mana matin ka ba baccin ka ba ko wani na zama zama ke ce ya je wani ringi a kunnin sa me aka ce an ce ga wata shari'a ku yi a to wannan kaga wannan kaga shi abin in dai ya zama wannan manhajin sa ne ba wai ya kuskure ɗaya ba a ya zama manhajin sa ya rike shi a matsayin tabarkin sa da yake bada addini yake daukar addini a kan wannan to wannan ya zama dan bid'a shi shi ba ya zama abin da yake bid'a yake saboda me mu bid'a ce da shi a mazan talaqi wal istidlal ba saboda haka shi ma sha'anin kan maganan wato hukunci kan bid'a shi ba ya kamata kiyaye kana ga malam wani malam wani yayi wasu abubuwa da aka ce cewa bid'a ne kace a wannan aikin bid'a ce amma ka ce shi ne ya zama dan bid'a wannan ya kamata a tsarkake baki ba kowa ne wanda ya bid'a bid'an ta wato daukaka akan ta tabbata akan sa ba kuma sha'anin bid'an tarwa da kafirtarwa ana iya samu ana iya samu kaga kai kai wato da ka tsaya ka tattauna da wani kai bid'a shi ya bayyana maka ko kafirci shi ya bayyana maka sai kai hukunci hukunci akan abu da ya bayyana maka kai shi kuma wani malamin da ya zauna sai ya ga shi kai da kamar akwai dan sauran wato dan uzuri to kai da kai hukunci da shi da shi da wanda ya ce shi wanda shi yana ganin haizu ba dan bid'a bane ko da dan sauran shi imanin sa ba za a ce yanzu goyi hukumi ko kuma wani sabani da za ku zama kun kaurace mun akan wannan ba saboda kowa yana musu ne kan wani abin da ya bayyana masa abubuwa da yawa suna iya bayyana maka kai bai bayyana ma wani ba da ce wani lokaci kamar wato zinari ne a kasa wanda Allah ta'ala ta yi dace sai ya dace wanda kuma bai dace ba kuma bai dace ba Allah ta'ala haka ya ya nufata sau da hukunci kan bid'a kan kafirci ba yana da sauki ne ba amma da ahlus sunna kuma suka tabbatar cewa wani ya kai musulunci to ba ka kanta ma ba kar ka ka kanta ma ka ce wai wani da yace ya da aka ce ya fita musulunci kuma aka tabbatar aka taimaki Allah aka taimaki manzon Allah akan akan aka tsaye masa da doka ka kuma kana cewa wani akwai ta siyasa ce ko wata kaza kaza kaza kaza ne duk wanda ya faɗa wannan to shi ma san rashin lafiya ne a zuciyarsa shi yasa da yawa da cikin malamai suke cewa duk wanda yake jin haushi dan an kashe hallaji hallaji wani mutumi ne ka ta fare wanda ya dinga zuwa da banna iri iri duk wani zan zan daka ya zo da shi hakika da shi daya daga cikin wanda ya raya su a ban kasa wannan kowa kowa Allah dan ne to shine wasu daga cikin su ba suka dinga cewa aka shi da kan zalunci to malamai suna suke cewa duk wanda ya ce hallaji kai shi da aka yi ba kai shi aka yi akan zalunci to ko dai munafiki ne zindiki ko kuma rashin lafiyar zuciya ne shi haka zalika yanzu masu masu zagin sahabban nan ko masu zagin su Anas bin Malik sauransu wanzu za ka wasu ranar suna ganin cewa wani siyasa ce wata fahimta ce kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza in ma fahimtar ce ba sai me ba dai an mushi wayo kuma ya faɗa kuma ya faɗa ya faɗa ya yi habaici ga wanzu Allah da sahabbai ba ba a mushi wayo ba ba bakin wawa ke da magana ba to da aka mushi wayo ya faɗa kuma ba a bakin sa aka ji ba to sai kuma kada kana cewa kuma wata siyasa ce ba za ka fushi saboda Allah da manzansa ba sai ka ce wata siyasa ce duk wanda ya faɗa wannan magana shi ma san ya je bibici zuciyarsa rashin lafiya da zuciyarsa amma dole duk wanda ya yi ma Allah habaici ya manzo Allah habaici ya samu wato yan aljanna sahabbai na manzon Allah ya yi musu habaici su ma ya zage su ya tsere musu albarka dole wannan wanda aka an dau doka akan sa ka cewa kai munna ka cewa an yi daidai Allah ta'ala ya taimaki musulunci da musulmai Allah daidai ta kafirci da kafirci da kafirai Allah ta'ala ta fitar da mu akan sunna abinda muka tare Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh